إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار إخوة المستمعون الكرام أختم خطبتي بهداية بهداية الآيات أو بالدروس المستفادة من هذه السورة الكريمة يعني سورة المساج واقتبست من كتاب المفسر أبو بكر بن جابر الجزائري المسمى بأيسر التفاسير لما ختم هذه السورة أو لما جاء إلى آخر هذه السورة قال هداية الآيات هداية الآيات يعني الآيات التي في هذه السورة الكريمة سورة المساج فأتى بأربع بأربع الأول قال بيان حكم الله بهلاك أبي لهب وإبطال كيده الذي كان يكيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الدرس الأول الذي نستفيد من هذه السورة ثانيا قال لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب الله إذا عمل بمساخطة وترك مراضيه ثالثا قال حرمة أذية المؤمنين مطلقا رابعا قال عدم إغناء القرابة شيئا من الشرك والكفر إذ أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار ذات اللهب كما أخبرت السورة الكريمة نسأل الله تبارك وتعالى an yarzuqana mimman yastafidu bi hadhihi sura yan uwa kamar yadda muka ji a farkon kutubar tamu cewar insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tattauna ne game da wata sura daga cikin surorin alkur'ani mai girma sura ce mai dauke da ayoyi biyar tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب أيوه قداه wannan sura dalilin saukar da ita shine lokacin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayar da ke cikin suratul shu'ara yake ce ka gargadi danginka makusantanka wa an zira ashiratakal hatarabi ka gargaɗi ka yi wa'azi wa ‘yan uwanka danginka mafiya kusa bayan da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya saukar masa wannan aya dama shi kuma manzon Allah baya sanyin jiki wajen aikata abin da ya samo ko ya ji Allah ya umarce shi da shi sai ya tattara ya hau dutsen safa yake kira ya dinga kiran ƙabilun ƙurashawan na ya ku bane fihir ya bane kaza ya bane kaza ya ƙwalla kira yana kiransu sai suka tattaru a wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan kiran a dutsen safa a wannan lokacin wanda ba zai samu zuwa ba ma yakan aiko da ɗan aikensa akan kaje ka jiyo mana mai labari mai muhammadu yake so ya ce ne ko mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya ce yayin da suka haɗu babban manzon Allah ya zo daga baya abu lahab lokacin da ya zo manzon Allah yake cewa yanzu idan na ba ku labarin cewar akwai wata tawaga ga wata runduna a bayan kwarin nan ko a bayan nan suna shirin kawo muku farmaki shin za ku gaskata ne suka ce tabbas don ba mu taba samun karya tattare da kai ba a wata ruwayan kuma suka ce ba mu taba samun ka da wani abu ba face gaskiya za mu gaskata ka sai manzon Allah yake ce musu to lalle ni dan sakon Allah ne mai gargadi gare ku game da azaba mai tsanani da take zuwa bayan tashin alkiyama bayan duniyar nan ta tare abu lahab ya ce yanzu dan wannan ne ka haɗa mu akan wannan ne ka tattara mu ka kira mu lalle kan hasara taɓewa ta tabbata gare ka ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna na lafazi kenan ko ya aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah madaukakin sarki kamar yadda yake sunna kenan ɗabi'a ta ubangiji ta'ala duk lokacin da aka taɓa manzon Allah sai dai ko ka ganta ko baka ganta ba ko ka gane ko kar ka gane duk wanda ya taba manzon Allah baya sharewa wallahi baya zama lafiya haka lamarin yake tun farkon musulunci har kuma ƙarshen tun farkon duniyar har ƙarshen ta in dai zaka soki manzon Allah to ba za ka taba zama lafiya ba wallahi koda ka ga mutum a wanke a cikin riga kalkal to zuciyarsa ba za ka same ta kalau ba ba za ka same ta kalau ba an jefa maka tashin hankali an jefa maka matsaloli kenan a cikin rayuwa in dai za ka taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman kuma ta ranar alkiyama Allah ya tsare sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi faɗan da kansa yake mayar wa abu lahab da martani jama'a ba a kan manzon Allah ba kaɗai duk wanda ya ji zai siffantu zai kwatanta irin na manzon Allah ne koyi yake da manzon Allah akan wani gefe ko wani abu ka yi taka tsantsan da harshenka ko da ranka baya son wannan abun ko da abin kyama ne a idanka idanka yana hango ma wannan abun fa abin kyama ne abin kazanta ne kai a ganinka to ka yi taka tsantsan wajen sukar wannan abun da zaran musamman in ka ji an ce ai koyi da manzon Allah yake yi ba san koyin uwa muna tare ba wani shi tunda Allah ya ɗebe masa rago ba a datar da shi ba gemu kawai dai gani a fuskar ka ya cika da shi kawai kyakkyamin gemun yake baya faruwa na malam in wacce ka fi so duk duniya ce ka je neman aure ta ce ita tana son ka wannan gemun ne kawai ba ka so ka ji kawai kai aljanna ka nufa kuma yar wurin yaro ta ka zo baka sani ba wannan shine iya gaskiya abinda zaka fara hararowa kanka ai batan kai na yi na zo wajen yar wuta ne ni kuma aljanna nake so in tafi wanda yake so ya tafi aljanna dai tsaya a dabar yan wuta ina ga da ya zo nesa nesa da gudu dai wuce gurin ba zai tsaya ba to haka abin yake ka hararo wa kanka haka da daga cikin abun takaici abun ɓacin rai son zuciya na ƙarshen zamani akwai wanda akan wannan gabar fa ba wata shashasha ba a layi mai saka riga da sunan karantarwa na musulunci na iya kallon gemu da ce ƙazanta ne na iya kallon wallahi an yi wa'azi a ningi na halarci wajen wa'azi na ji wani na siffanta ka ga mutum ya bar fuska haka ya tsangala wandonsa shi ba ɗan kula na ajeji ba ka zami ne da ya amfani da wannan kalmar ya ce ka zami ya ce ina da kuma speaker ya ke wa kuma yadda na ce ko dai ka gane ko kar ka gane sai Allah ya jarrabu mutum ni kuma wallahi na kallo shi tun daga wannan lokacin zuwa yau yana nan a cikin jarabawar yana nan a cikin jarabawar ta ubangiji ta'ala Allah ya jarrabe shi taba me daraja matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan surar ya isa ta haskaka mana in za a kyale wani dan ya taba manzon Allah waye kamata a kyale ba dan uwansa ba babbansa fa babbansa ne ya taba shi amma Allah ya karɓi faɗan kai ka kai matsayin babbansa ne a gurinsa ai a al'adar mu ta bahaushe idan faɗa ya kaure tsakanin mutum biyu ana ce ma ai gidansa ɗaya da aka ce a sun fi kusa ba haka bane ba idan mutum ya zo ma gashi wane ya ɓata man rai yana masa kaza yana masa kaza na daga cikin alamun cikar hankalinka in dai ɗan uwansa ne jininsa ne ka ce a a ai ba a haka da ɗan uwa jininka ne fa kar ka taɓa yadda ka taya shi sukar ɗan uwansa ka cika cikakken marar hankali in dai ɗan uwansa ne yake bata masa yazo yana gaya maka nuna masa haƙuri ake ɗan uwanka ne tunda wannan jinin wayarin aka yi daga jini wannan alaƙa taku ko dangantakar taku daga da jini aka yi wayarin ɗinta ba waya da waya aka sa aka haɗa ku ba ba unguwa da unguwa aka haɗa ku ba ba makaranta ce ta haɗa ku ba jini da tun daga jini aka yi wayarin ɗin alaƙa Allah ya sa uwa muna tare sai Allah ya mayar da martani wa Abu Lahab yake ce tabbat yada Abi Lahabin wa tabba yace hannayen Abu Lahab guda biyu sun tabe su ne suka tabe suka yi hasara wa tabba kuma ya tabe din yayi hasara malamai suka ce ana dama laraba suna da wannan salon a cikin maganar su su amfani da wani bangare suna nufin gaba ɗayan abin da aka ce hannayensa shi hannayen ake nufi ma'abocin hannun baki daya suka ce abin da ake nufi kenan shi abu lahab shi ne ya taɓe ya yi hasara ɗin sannan wa tabba kuma suka ce malaman tafsiri suka ce na farkon nan addu'a ce tabbat ya da abu lahab ta hannayen abu lahab su taɓe su yi hasara na ƙarshen kuma wa tabba kuma sun riga sun taɓe ɗin masu yi hasara ɗin shi kuma na ƙarshen menene tabbatarwa ne na cewar hakan ya faru kana iya faɗan haka a cikin magana ka ce lalle wani Allah ya shirya dama Allah ya shirya ko gaskiya wani Allah ya tsine masa dama kuma Allah ya tsine masa kaga na farkon Allah ya tsine masa addu'a kake sai ka ce dama kuma fa Allah ya tsine masa tsinanne ne na biyun kai me na farkon addu'a kai na biyun fa tabbatarwa kai na cewar abun ya faru tabbat yada abi lahabin wa tabb akan abu lahab din sai malaman tafsiri suka ce me yasa ma aka kira shi da Abu Lahab din ne suka ce ana nufin baban Lahab kenan tunda za a ce Abu Musa Abu waye Abu waye Abu waye ce a'a an kira shi da Abu Lahab ne a wasu malaman tafsirin suka ce saboda Allahu ai idan wuta tana kunnuwa tana ruruwa wannan hasken nata da wannan ana kiransa Allahu suka ce to mutum ne jajir mai kyau sai aka kira shi da wannan sunan to suke ce to wanda za a kira shi da wannan sunan ya kuma za a kira shi kuma a ba shi suna na girmamawa ko na karanci jama'a muna tare ka ce don a gwada wa duniya cewar duk wanda dai taɓa manzan Allah to komai matsayinsa ba kyakkyawa mai kyan sura ba a'a ba alhaji ba ba ranka ya daɗe his excellency wane ba ko ba ala gafarta wane ba a sheik wane ba wali wane ba komai matsayinsa inda zai taɓa manzon Allah haka za ta faru da shi Allah ya tsare mu ga baki ɗayan mu tabbata da abi lahabin wa tabba ma ahuna anhu maluhu wa ma kasab ubangiji ta'ala ce dukiyarsa bata wadatar da shi ba ma ahuna anhu bata wadatar da shi ba me maluhu dukiyar da ya tara saboda na daga cikin dalilan da yake sa wasu daga cikin mutane ɗagawa jin isa jin yanzu na fi ƙarfin wane na fi ƙarfin a taɓa ni ba bai kamata a ce min kaza ba dukiya da wanda suke kwana tare su yi langa su ɗana langa a kayar ko a yi koko har ya kada shi ma amma yanzu ko ya jefa masa baka shi ma ya jefa masa baka yanzu idan ya masa ya ji kawai a ai bai isa ba saboda yanzu ya zama me shi ya zama ala gafar a shekuwa ne ko ya zama yanzu fa alhaji ne ya da'ayi shi yanzu bai kai ya gaya masa ba dukiya yanzu duk kudinsa duk kazansa yanzu har a zo ana magana yana masa magana shi ma yana faɗa yana faɗa da fa sun yi langa tare da sun yi wasan kokawa tare na haka dukiya takan sa mutum ya ji kawai shi yanzu ya fi ƙarfin wanda ma bai sani bai fi shi matsayi a wajen Allah ce to dukiyar tasa bata wadatar da shi komai ba tunda har za ta kai shi ga ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kai ta hada shi ya musu wannan bayanin ba ta tara su ta musu ya musu wannan bayanin ba sannan wa ma kasaba suka ce wasu malam suka ce wa ma kasaba yani alwalad kawai ƴaƴan dukiyarsa da ƴaƴansa wasu kuma suka ce wa ma kasaba ya shiga dukiyar da ya tara ta kuɗi ce ta kadara ce ta koma meye da 'ya'yan da ya tara duk ba su amfanar da shi komai ba don wani baya zagewa ya ci mutuncin mutane sai gadarar 'ya'yan da Allah ya bashi ya san kawai wani faɗa na ne ɗanmu ne fa yake jagorantar garin ɗanmu ne fa yake kaza ɗin ɗansa ne fa kaza shi ne fa baban wane wani dalili wannan wai shine dalilin da zai sa ya ji shi na daban ne a cikin mutane to shi sai ya zama ba su wadatar da shi komai ba ba su amfanar da shi komai ba sakamakon me taba daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce sayasla naran zata lahabi da sannu zai shiga wata irin wuta ma'abociyar huruwa ruruwa wutar da za a kunna ta akwai mai tafsirin da yake ce ma za ta lahabin din nan ba ma hayaki sirkin hayaki a ciki kawai balbalin wutan ne kawai an cire ma batun hayaki a ciki ko zalla wutan ne take kamuwa za a take huruwa za a tusa shi zai shige ta sakamakon me kun ji furici yawa manzon Allah kawai mummuna sakamakon mummunan furiciwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayasla naran zata lahabin sai ubangiji ta alace wa mura'atuhu da ma matarsa kaga sai ya kawo shi da dhamma wa mura'atu ta zama ita ma me fa'il a ka'idar nahwu fa'il ce ita ma ita ma kenan wa mura'atuhu maza za ta shiga ita ma wutar tare da shi ka duba tafsirul imam as-sa'di ya kawo yace zai zai shiga huwa wa mra'atuhu da ya ƙara shi bayanin nan sai yace huwa shi Abu Lahab zai shiga wutar wa mra'atuhu da ma matarsa za su shiga wannan wutar me yasa aka hada matarsa saboda kawai ta aure shi a'a saboda ita ma tana taya shi ko ta yi tarayya da shi wajen nuna ƙiyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a abin ya fito wani fili mijinta ta taya wajen adawa wa manzon Allah dama mace da aka ɗauka aka aurar duk duniya waye kuma ta daraja yanzu aljannata a ƙarƙashin wa aka sa na mijinta to haka abin za ka hararo duk wani wanda yake da daraja kai ma aka ce yanzu aljannanka a ƙarƙashinsa take in dai zai taba manzon Allah ka yi tarayya da shi to tare za ku tafi jama'a muna tare kuwa don haka yaya ne baba ne kaka ne oga ne ogan oga ne oga na biyu oga na ƙarshe aboki ne wane ne in dai zai zama taba manzon Allah ne daga ranar ka ji kawai ka yi dama ya yi hagu ku raba gari jama'a muna tare kuwa ba ga mu a nan muna wannan hutubar ba wani masallaci ne jama'a wani masallaci ne masallacin halin sunnati wal jama'a yau idan liman ko kuma shugaban kungiya ya ce ya fito da salo na a caki manzon Allah a yaƙi ko a ɓata manzon Allah sai mu ji daga yau yi sallar ka kai kadai ka ja kanka kai kadai mu fa wa za mu bi na'am duk wanda ya ji a'a ai saboda matsayinsa na malam ne saboda matsayinsa na shugaba ne muna nan tare da shi duk da taba manzon Allah yake munana manzon Allah munanawa yake wa manzon Allah yana tare da shi duk wuta da ku tafi fa haka Allah ya kawo bai ba a ware ba jama'a muna tare Allah ya karawa jagororinmu daraja da suke jan mu akan wannan turba ta ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ka wannan misalin ne saboda abin a fili yake wa kowa ai wani da ya ji yana tare da wanan ya fa gano cewar tabbas makin wannan fa ya taba darajar annabi amma saboda nawa ne malami na ne shehi na ne wali na ne ba zan bar shi ba saboda shine malami na shine shehi na wallahi tallahi daga ranar da malamin ka shehin ka waliyin ka ya taba darajar annabi ka ji yayi sake baki mummuna akan annabi ka ji kana tare da shi to kun dauki hanyar tafiya wuta ne kuma illar ba za ka gane ta ba har sai kun tafi can ku zo ku dinga musu in tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab a lokacin kuma za su ce mai law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna zai yiwu ba zai yiwu ba a kiyama jayya da ku zo ka ce da na sani wallahi da ban bi shehi ba da na sani da ban bi wali wani ba da na sani da ban bi malam wani ba da na sani wallahi da ban bi ala gafarta ba da ban bi oga ba da na san haka za ta kasance a kiyama da na sani in ji bahaushe iya ce Allah ya raba mu da ita ta yi tarayya da mijinta wajen ganin na ƙasa na ƙasun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tura su ta gabaki daya aka ce fi jidiha hablum min masad a wuyanta wannan kyakkyawan wuyar nata akwai igiya wasu ka ce ta kaba yadda za ka gane ko igiya ta kaba ai musan igiya ta kaba hausan da za ka gane suka ce alhaƙa fiji da hablum min masad din nan igiya ce ta irin tankar tamkar dabino wasu kuma suka ce a fiji da hablum min masad sarƙa ce ta ƙarfe cen a wuyanta take wannan da shi wasu ka ce a abin wuya ne na ado take ɗauke da shi amma duk da hakan ina ma'anar haka idan an kawo sarƙa ko kaba ta kaba kaga an daure ta da shi babu damar kuntuwa ta dadi idan kuma an kawo chain na karfe yaya dai warwaru da dadi in kuma an kawo akan kayan ado ne karau to du matsayin da ta kai na saka kayan kwalliya da kayan karo ya zama a banza a saka mai kyau a yi kwalliyar a yi wa amma za a tafi wuta saboda taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana katanga da haka shine a ƙarshe imamu sa'ad ya ciro waɗannan gaɓoɓi guda hudun a abubakar jabil aljazairi yake ce daga cikin abubuwan da aka amfana da su a wannan sura shine bayanin hukuncin allah game da halakar da abu lahab da ya yi da kuma ɓata kaidin abu lahab da ya yi wanda ya kasance yana wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da za a fa'idantu shine dukiya ba ta wadatarwa 'ya'ya ko ɗan da allah ya baka baya wadatar gabawa komai a wajen da Allah ya nufin azabtar da bawa idan mutum mai ya yi aiki da abin da yake fusata Allah maɗaukakin sarki ko kuma ya bar abin da yake na yardar Allah maɗaukakin sarki waɗannan ba za su fa'idantar da mutum komai ba na uku kuma shine haramcin cutar da muminai ma ga baki ɗaya in dai mutum yana koyi da manzon Allah ne ka yi taka tsantsan wajen aibanta shi wajen cutar da shi na ƙarshe kuma ya ce shine rashin wadatuwa wadatarwa ta kusanci ba za ta wadatar da kai komai ba idan mahaifi ne wane waye malami ne kai ne na babban hannun malam e to fa idan malamin aiki zai tafi aljanna ka ki aiki da ka tafi wuta kamar da in kai aiki ka tafi aljanna in malam ki aiki ya tafi wuta to kusanci baya wadatar da komai sai dai in kai aiki na kwarai kamar yadda wanda ka kusanta din yayi aiki na kwarai Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya sanya mu cikin bayansa da idan sun ji magana za su bi mafi kyawunta wa qumu ila salatikum yarhamukumullah